هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين وصلوات الله وسلامه وتبريكاته عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبوة مناوى الله سبحانه وتعالى قوديا يا هدامو أولا مسلاتي البركة يومن شي قباء لدرسنا للتافي كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد wanda muna cikin babi na 42 wanda a wannan babin malam hadisi ɗaya tallantar ya kawo mun ga ma'anar babin mun ga bayani akan hadisin masa'il ɗin wannan babin ne suka yi mana saura za mu ɗanyi bita insha Allah malam ya ce za mu ɗanyi na'am za mu ɗan yi bita insha Allah a na'am na'am za mu ɗan yi bita insha Allah a kan babin insha Allah mala yace babu ma ja'a fi man lam yaqna bil harfi billah babin da yake magana akan abin da yazo game da mutumin da aka yi mishi rantsuwa da Allah amma bai yarda da rantsuwa da Allah ba lam yaqna bil halfi billah bai yarda ba da rantsuwa da aka mishi da Allah ban mutum mai gaskiya wanda aka amincewa ya maka rantsuwa da Allah ka ki yarda da rantsuwar shi to menene hukuncin ka kinan babu akan wannan abin da yake magana babu ma jaa fi man lam yaqna bil halfi billah babu da yake magana akan abin da ya zo game da wanda aka yi mishi rantsuwa da Allah ya yarda da rantsuwa da Allah da aka mishi shi ne ya koro mana hadisi na Abdullahi bin Umar Abdullahi bin Umar yake cewa anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallama qala lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la tahlifu bi abaikum kada ku yi rantsuwa da uwayenku kamar yadda tsari na ya jahiliya za ga suna rantsuwa da uwayensu daga mutum ya ce na rantsi da babana na rantsi da kakana na rantsi da mahaifiyata da makamanta haka bayan da ya riga gaba man halafa billahi falyasdu kenan nan kaga manzo Allah ya yi hani akan ayi rantsuwa da uwaye ko kenan da Allah kaɗai ake rantsuwa ko to manzo Allah ce man halafa billahi falyasdu dukkanin mutumin da zai rantsuwa da Allah falyasdu to yayi gaskiya kaga ana buƙatar wanda zai yi rantsuwa da Allah ya zamto kana da gaskiya in ka yi rantsuwa da Allah bakka da gaskiya to ka yi rantsuwa wanda kake yamu yaminul ghamus rantsuwa mai dirimiya ma'abuce ta a wata jahannam yadda wasu malamai suke yaminul ghamus ta ke banta ne da rantsuwa da Allah da ƙarya domin ka ci haƙƙin wani ba ba kina wannan shine maganar manzana ce man halafa billahi falyasduq duk wanda zai rantsuwa da Allah to yayi gaskiya kaga a karkashin haka ne aka gane to kai kuma in mai gaskiya wanda mai gaskiya ne amintacce ne yayi maka rantsuwa da Allah to wajibi ne ka yarda saboda in mutum mai gaskiya ne yayi ga gaskiya shi ga rantsuwa da Allah baka yarda shi baka yarda gaskiya shi baka yarda da Allah da ya hada ka kaga shi da akwai laifi ba ba kyau haka haka shi ne manzala ta yake man halafa billahi falyasduk dukkan mutumin da zai yi rantsuwa da Allah falyasduk ya yi gaskiya wa man hulifa lahu billahi falyarda wanda aka yi mishi rantsuwa da Allah to ya yarda tilas ne akan mutumin da aka yi mishi rantsuwa da Allah wannan mutumin da ya mishi rantsuwa da Allah ne gaskiya ne to tilas ne ya yarda ya mika wuya ya sallama da rantsuwa kada ya ce ban yarda ba kan ma ka rantse ne alhali mutum mai gaskiya ne yarda zai ne a gurin ka idan kaga shi ne abin da yake wani wa man yuhuli falahu falyarda wa man lam yarda falaysa bi Allah wanda bai yarda ba mutum mai gaskiya amintacce ya mishi rantsuwa da Allah amma bai yarda ba to falaysa bi Allah ba shi ba kaga hukuma ce amma shi ne malamai suke cewa wane ne wanda in ya maka rantsuwa da Allah tilas ne ka yara malamai suka ce mutumin da mai gaskiya ne ko magana da ya waɗe ka gane gaskiya ce ya maka rantsuwa da Allah dole ka yarda amma mutumin da makaryaci ne ba ya gaze bane ba in ya maka rantsuwa da Allah ba ka yarda bayani ya riga ya gabata wa da hadisi na kista ta ruwaisa da mahaisa tare da su da yahudawa manzala ya ce kwaya da ya rantsuwa yahudawa suka ce manzala ya zamu ne yarda da rantsuwa ta yahudawa kaga da ke fata kai ba a rantsuwa da su wa ba da wannan shi ne kenan wannan shi ne halat inda malamai suka hutu a rashin wannan hadisi halolin da malamai suka tsara hutu a rashin wannan hadisin shine mutumin da aka yi mishi rantsuwa da Allah wannan wanda ya maka rantsuwa da Allah bai ya gushe hali guda biyar hali na fari malamai suka ce ka gane cewa ya yi ƙarya maganar za shi ƙarya ce wannan baya wajauta a kansa da suka tashi ba ka da suka tashi hazar hali na biyu ya bayyana a gare ka ta yi gaskiya yake ta yi ƙarya yake amma ƙarya shi tahirin jaye shi ma wannan bayya lazimta a kanka ka gaskata shi hali na uku a samu daidaito tsakanin ƙarya ko gaskiya da daidaita ƙarya yake ko gaskiya yake daidai ne babu rinjaye da zuwa da malamai suke ci a nan gurin in za ka ɗauke shi akan zahirin shi ka gaskata shi ka yarda da rantsuwar shi hali na biyu gaskiya shi ta hirin jaye dole ne ka gaskata shi hali na hudu kenan hali na biyar shine ka gane cewa shi ne gaskiya ne amintacce ne to dole ne ka yarda da rantsuwar shi to kan kaga wannan su ne halat ɗin guda biyar game da wanda ya maka rantsuwa kenan dai in mun lura a kowane lokaci shine mutumin da yake yardajje ne ko ya bayyana a gare ka maganar da ya wace gaskiya ce dole ka gaskata shi mutumin da ba ya daidai bane ba ko ya bayyana a gare ka maganar da ya gaya ma ba gaskiya wace ba ba ka yarda da ransuwa wannan shi ne halin da malamai suka bayyana Allah a ƙarshen wannan hadisi kenan sai karatu sabo insha Allah shine masa'in na wannan bari wannan kenan shine bita ta karatun da ya riga ya gabata a gare mu idan sha Allah sai karatu sabo mana ya ce fihi masa'i a ƙarƙashin wannan babin da akwai matsaloli sai ma da ya faɗi matsaloli guda uku wadda matsaloli ma da ya faɗi guda uku mana ya ce al'ula matsala ta harikin annahyu anil halifi bil abadi mun ga hani game da rantsuwa da uwaye an hada mutum ya yi rantsuwa da ma'aifan shi ma'aifin shi ma'aifin shi kakannin shi ya yi rantsuwa da duk wani abin halitta bayan da baka yi rantsuwa da wani abin halitta duk abin da yake ba Allah ba matsaukacin sarki ba halitta baka yi rantsuwa ba ka rantsuwa da abin halitta in ka tashi rantsuwa za ka yi rantsuwa da Allah haka maza lafi man kana halifan fali halif billah wanda zai yi rantsuwa ya yi rantsuwa da Allah haka kuma a wannan hadisi ya bayyana kuma in za ka yi rantsuwa da Allah kuma ka yi gaskiya kenan nan za mu ga mutumin in kana so ka yi rantsuwa hukunci biyu ya wajabta a kanka in kana so ka yi rantsuwa hukunci biyu ya wajabta a kanka kenan ba in ka yi ba kayan kai kana so ka yi rantsuwa hukunci biyu ya wajabta a kanka dole ka yi rantsuwa da Allah na biyu dole ya zamto rantsuwan nan da za ka yi da Allah da gaskiya ne akan gaskiya in akan ƙarya da bayan ba in kai rantsuwa da wani Allah ka yi shi kenan kaga mutum in ya so ya rantsuwa shi yasa ake so musulmi duk abin da zai yi sai ya yi tunani kayan ya fara shi kaga in ka yi tunani rantsuwa ce zai yi me hukuncin ta dole da Allah ka je zai yi rantsuwa na daya na biyu dole ya zamto gaskiya ne kaga zai sa mutum ya fara ولك يشيد مسألة طهاري النهي عن الحنف بالآباء منغا حني قمد رسو هذا هو الثانية مسألة أخو الأمر للمحلوف بالصدق mun ga umarni da aka yi wa lil mahlufi lahu billahi an yarda al'amru lil mahlufi lahu billahi an yarda mun ga umarni da aka yi wa wanda aka yi rantsuwa alhalifu wanda ya rantsuwa ha alhalfu rantsuwa almahlufu lahu wanda aka yi rantsuwa almahlufu bihi abinda aka yi rantsuwa da shi wadah alhalifu wanda ya rantsuwa ismul fa'il ha alhalifu rantsuwa karankan wadah almahlufu bihi abinda aka yi rantsuwa da shi kaga wajibi ne akan musulmi ya zamto ya rantsuwa da Allah ko almahlufu lahu wanda aka yi rantsuwa aka yi mishi rantsuwa dan ya yarda to nan shine ma Allah yace asaniya mas'ala ta biyu al'amru mun ga umarni da aka yi lil mahluf lahu umarnin da aka yi wa wanda aka yi ma rantsuwa shine wani umarni ne mutumin da aka yi rantsuwa billahi da Allah mutumin da aka yi mishi rantsuwa da Allah wani umarni aka mishi an yarda wajibi na kan shi yarda in wannan mutumin da ya mishi rantsuwa amintacce ne ko kuma ya bayyana a gare shi gaske shi waba wannan shi ne idan amma al-mahluf lahu billahi amma wanda aka yi aka yi mishi rantsuwa da Allah an mishi umarni akan ya yarda ya gaskata wannan rantsuwar in wannan wanda ya mishi rantsuwa yardadde ne kuma ya bayyana gaske shi a magana واضح الثالثة مسألة أخرى وعيد من لم يرضى منغا نرفن عذابا game da wanda aka yi mishi rantsuwa da Allah ya kiyarra wanda aka yi mishi rantsuwa da Allah kuma ya bayyana wanda mutumin amintacce ne wanda ya mishi rantsuwa da Allah ya kiyarda mun ga narkon azaba shine falaysa min Allah falaysa min Allah ba shi ba Allah kaga wannan narkon azaba ne alwa'du wal wa'id alwa'du in alkhayr wada wa'ada Allahu alladhina amanu hakaza da alwa'd in alkhayr alwa'id in kuma sharri ne narkon azaba alqawli na ni'ima shine alwa'd alqawli na azaba shine alwa'id alqawli na azaba shine alwa'id wada alkawalin zuwa shi da alwadu wannan shi kenan wannan su ne matsaloli na wannan babin insha Allah wani zai iya cewa to menene munasaba da alaka ta wannan babin da kitabun tauhid ayya malamai suke cewa munasabar shine idan aka maka rantsuwa da Allah ka kiyarda da akwai rashin girmama Allah da akwai rashin cikar tauhidi da kamalar tauhidi Oba, sai in ya kasance da akwai abin da yake zama wannan wanda ya maka rantsuwa da Allah fajiri ne fasiki ne ƙarya ce ba amintacce ba ne. Oba, wannan kiran shi ne. Allah ta maka da ta makari sai mu sai zuwa ga babi na 43. Oba, bala ya ce babi na 43 mala ya ce babu kaulu babu kaulu ma sha Allah wa shi ta. Kaga a babin da ya riga ya gabata ina ji na arba'in da biyu babu kawalin laya ta'ala kula ta jari laya an dalan wa an tumta alamun mun ga cewa haramun ne ka ce ma sha Allah wa shi abinda ka so Allah ya so shi yake kasancewa haramun ne abinda za ka ce ma sha Allah kun ba shi ta abinda Allah ya so sannan shi ne ya ne to a nan babin zabaka abinda aka mahi so ka ce ma sha Allah wahdahu abinda Allah ya so shi kadai kinan kaga saboda mahimmancin wannan kalmar hatsarin da yake cikin ta malam zai ware ta mata babi mai zaman kanta tare da cewa mun ganta a karkashin babi na 41 shine babu qawli Allah ta'ala wala taj'alu lillahi andala wa antum ta'lamun to wannan babin kenan ya ke banta da wannan kalmar malam ce babu qawli babu ƙauli ma sha Allah wa shida babin da yake magana akan waɗar ma sha Allah wa shida yadda mutane suke wani musamman larabawa suka yi yawan yin mutanen ƙauye na da kafin zuwan musulunci zamanin jahiliya to suna yawan amfani da irin wannan kalmar ma sha Allah wa shi da ba abin musulunci ya zo sai ya hana to wannan babin akan wannan matsalar zai bayani kaɗai babin na mala yake cewa babu kauli ma sha Allah wa shi da ka iya cewa babun قول ما شاء الله وشئت كوكو باب قولي ما شاء الله وشئت واضح وانا انت بانجرا يندا اكي كلام في ما ده كامنا حديثي نفاري مالك تشوا ان قتيلة ان قتيلة أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت وتقولون والكعبة فأمرهم النبي فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحدثوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت رواه النسائي رواه النسائي وصححه wannan shine hadisi na fari wanda kutaila ya rawaito shi yake cewa wani bai yahudi ya zo gurin manzana sami waɗi wata shubha da yake gani wannan hadisin kamar yadda za mu gani imamu da sa'ayi ya rawaito shi kafin da albani ya inganta shi kina hadisi ne sahihi a cikin sahihin jami mala yake cewa an kutaila daga kutaila kutaila yake cewa anna yahudiyan ya lalle wani ba yahudi ba a wadi sunan shi ba anna yahudiyan lalle wani ba yahudi wane ne ba yahudi muna ji ana yawan wannan kalma yahudawa su ne wanda suke danganta kansu zuwa ga shari'a ta annabi musa wadda mabiyan shari'a na annabi musa wadda wanda da addinin musulunci ya zo duk wata shari'a an shahita sai shari'ar manzo Allah ta sama to su ne wanda suke danganta kansu zuwa ga shari'a ta annabi Musa an sanya musu suna Yahud malamai suke ta saboda sababin biyu sun kasance suna cewa inna hudna ilayka lalle mun shiri mun koma zuwa gare ka ya Allah to min hudna daga aikin su daga wannan magana ya ka sanya musu Yahudawa amma ana nan da Yahudawa na farin ba wanda suke da gaske ba na yanzu ba na yanzu ɓanna take musu yau banda banna ba wanda suke a bangare ba wasu malaman ta ce la an huddo musu sunan yahudawa daga sunan kakansu shine ɗaya daga cikin ɗayan annabi yahud yahuda to yau da gobe zalin ɗin nan ya aka baida ta yahuda sai aka yi nasta ba su zuwa ga ɗaya daga cikin manyan kakanninsu ɗan annabi yaqub yahuda haɗar wanda ke shi ne ne asali na nisbas to ɗaya daga cikin yahudawa wanda sun da akwai su a garin madina a da da manzo Allah ya hijira ya tardo da akwai yahudawa da akwai nasarawa da akwai mushrikai wanda ba ba a garin makka ko wanda suka yi yawa mushrikai ne zalla ba addini sai shirka a cikin ka'aba da akwai gumakai sama da 360 wanda kowa yana bauta masu kuma kowa yana da gunki a gidan shi da wanda yake yawa da gidan da yake bulafa kinan kaga wannan su ne shari'ar da manzo Allah ya tarzo shi yasa za ka ga alqur'ani yana ishara zuwa ga wannan tawaif din guda uku yahuda nasarawa da kuma mushrikai na daga cikin mushrikai majusai da sauransu to dukkanin su kafirai ne in dai mutum bai bai imani da manzala a cikin su da ba yahudi da ba nasari da mushriki wanda shirka shi kafirce shi karara yake dukkanin su kafirai ne dan wuta ne in suka mutu wuta ce makomasu in suka mutu bai halitta baka ce Allah ya san su in dai wace bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine hukunci kuma wannan shine aqida da dole kuma sai yayi kullu to shine kutaila yake cewa anna yahudiyan lalle ɗaya daga cikin yahudawa atan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fa qala sai yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama innakum tushrikuna to ku musulmai kun ce ku masu tauhidi ne kuna yin shirka da ko wasu kalmomi da kuke waɗi shirka kaga bayahudin da yake cewa uzairu bin Allah wa qalat an-nasara al-masih wa qalat yahudu uzairu bin Allah yahuda bayahudin da suke cewa uzairu dan Allah ne bayahudin da yake banna yake shirka yake cewa yadullahi maghlula hannun Allah tauri gare ta bata bata sake ba makogare shi bayahudin da yake wannan banna amma har zai zo ya cewa wani yana shirka to amma menene shirka karama ce shirka karama ce ake yi larabawa suke yi wanda musulunci bai tabbata a gare su ba a cikin zukatansu to shi ne yake wajen wannan yake hujjar da shi kenan wanda zai nuna maka ɗabi'u kyakkyawa na manzon Allah yana sauraron wanda bai yi imani da shi kuma ɗan gaskiya waje ana amsa wannan shi ne adalci na musulunci ya zo ka matsala yake cewa inda kun ci shirku na lallai ku musulmai kuna shirka ta kuluna ma sha Allah wa shita kuna cewa ma sha Allah wa shita abinda Allah ya so kuka so kaso larabawa haka ce al'adar haka suke wani to wasu da ba suka sababbin musulunta haka suke wani to ya je daga cikin bakin wasu daga cikin larabawa wanda sababbin musulunta ne ko warkon da shiri ne warkon ahad na madina ne to ya ji daga gare su kayan manzan allah ya hanyar kanka sai yake wani sai ya zo ke wani yake kuna cewa kaza kuna cewa kaza inda kun su shirkun lalle kuna yin shirka ba ba ga abin da kuke wani ga abin da kuke wani shi ne ce abu na fari da kuke wani ma sha allahu wa shirka kuna cewa abin da allah ya so kaso shi yake kasancewa wadda kaga wannan shirka ce karama tun da sahabbai ba suna nihin ba wanda aka hada shi da Allah a nan gurin daidai yake da Allah inda ma suna nihin kasa yake da Allah shirka ce karama to amma shi ya mance laifin shi ya mance bannar da yake ya mance shirkar da yake yi cewa yake wani dan Allah ne wadda to amma duk da haka duk ya faɗi gaskiya za a amsa wadda wata kuluna kuma zo ga wani abu na biyu da kuke hudu shi ma shakka ce kuna cewa wal ka'abati kuna rantsuwa da dakin Allah wal ka'abati kuna rantsuwa da dakin Allah wanda shi ma shakka haka kenan wannan ba ana ne ba dukkanin musulmai dukkanin sahabbai da ana ne wa'inda musulunci suna sawa musababin musulunta haka ko ko suna da karanci karancin ilimi ba manyan sahabbai ba ke da ba shi ne sai manzala ta sama wannan marwacin hadisi kutai da yake cewa fa amara humin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sai manzala ta mai umarci sahabbai idza aradu an ya'nifu idan za su yi rantsuwa ya umarce su an yaqulu wa rabbil ka'aba su yi rantsuwa su ce na rantse da ubangijin ka'aba kenan yanzu in za ka yi rantsuwa musamman hausawa ya yawaita a bakinsu na rantsi da ɗakin allah ka ga mutane suna da shirka za ka ce na rantsi da ubangijin ɗakin ka'aba wannan shi ne tauhidi idan ka rantsi da allah da ya halarci ka'aba ba ma abokin da shi ne wa rabbi ka'aba za ka yi ce wa an yakulu in suna so su haɗi irin wannan kalmar ma sha allahu wa shita kasu haɗe ta wannan shirka ce sai su haɗi wa an na kulu ma sha Allah kuma shita abinda Allah ya so sannan kaga an nuna cewa kai ƙasa kake ba sannan ka so shi ke da yake kasancewa ko makamanta haka wannan hadisi malaki cewa rawahu nasa'i imamu nasa'i ya rawato shi wa sahahu kuma ya inganta shi kenan kaga wannan nafsin abin da muka gani a wancan baban a wancan babu tare da wasu matsaloli to ya ga ƙara keɓance shi saboda hatsarin irin wannan abu kuma daga cikin abin za mu fahimta na darasi a cikin wannan hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya amshi gaskiya daga bakin mai wuri kai shaidan ma in ya gaya maka gaskiya gaskiya ce ke wannan yake suna cewa ita gaskiya gaskiya ce ko a gurin mutumin banza ne gaskiya gaskiya ce abu huraira wani lokaci shaidan ya gaya mashi fadla ta ayatul kursi sai ya ba manzala labari manzala ya ce sadaqaka wa huwa kadhubun ya maka gaskiya ya faɗi gaskiya amma kuma karinci ne kiran kaga in mutum ya gaya ma gaskiya ka amsa kada ka zo bawan Allah kai kana ustazu kullum makaranta da sauransu sai ka ɗan saki layi wani wanda baya zuwa makaranta ya ce zai maka da ka ce kai ne za ka yi maka siya kai waye a'a subhanallah ka ɗauki sifa ta girman kai ka amsa ka ce na gode Allah saka da alheri shine ilimin shine zuwa makaranta kai ba masu ne ba kana iya kuskure kana iya ba daidai ba ta yi maka nasiha ka amsa ka ce na gode wani ma ka ga in uwayen shi ba su da ilimin da ba sa zuwa karatu ba su da ilimi yana girman kai bai yanzu nasiha su ko yayin shi ko da tijawa unguwa kaga da akwai matsala idan kaga manzon Allah ya amshi wannan kalma ta gaskiya a gurin bai wuri wada kuma manzon Allah bai mishi bai inkari sai haka ne ba dai ba ne wada dai sannan kuma da wani yake da cewa in mutum ya watsi wani laifi da kake yi ko da wasu suke yi kada ka ɗarme ka ce daidai ne ka yi ƙarfi da yaji ka ce a ai bai isa ba shi wane zai ka ɗarme ka ce kawai daidai ne a'a eh gaskiya kaza haka ne za a gyara ko makamanta ba za kuma lo wani yake na cewa komawa zuwa gaskiya shi yayi akan dawwama akan gari in ka gane kana akan abin da ba daidai ba ne ba ƙarya ne fata ne sai gaskiya ta bayyana a gare ka ka warware wannan abin ka dawo kan gaskiya shi yayi ka doge akan fata yau in kana da wani abu ɗabi'a ce wata mu'amala ce wani kasuwanci ne kake wani abu ne kake aka ce ma ba kyau walla warware dawo bi gaskiya man taraka shay'an lillah awadahu Allah khairan minhu duk mutumin da ya bar abu dan Allah Allah zai canza mashi da abin da ya alkhairi kenan kakka yarda ɗabi'a ce kyakkyawa mummuna gare ka a'a wata ce ka gani ka ce he ita horewa kake so ka yi a duniya dattijawa sun ce ma a'a ko makamanta haka ko wani kasuwanci ne kake wani aiki ne kake wani abu ne kake aka ce ma ba kyau ka bar shi dan Allah ya bayyana a gare ka ko wani mu'amala ce gare ka da makamanta haka sannan kuma zo wannan yana nuna cewa ya kamata abu in ka hana abu mummuna ka kawo madadin shi kyakkyawa kaga na maza Allah ta ce kada ku ce wal ka'aba ku ce wa rabbul ka'aba sannan kuma kada ku ce me yake da suna masha Allah wa shita ku ce masha Allah kuma shita in kai hani ka kawo in ka hana abu mummuna ka kawo kyakkyawa wannan sunna in ka ce kaza bid'a ne ka kawo sunna in ka ce kaza shirka ne ka kawo abin da yake tauhidi in ka ce kaza haramun ne ka kawo abin da yake halal ba kenan ana so dan adam a ɗabi'a shi yana so in aka ce mishi kaza bai dace ba to me ya kamata ba a so mutum ya bari ya zamto salbi ne me ya salbi kawai bakka komai an hana kaza kawai bakka ne shi a ɗan ka ne misali yana lakwal yake so wata lakwal ɗan da akwai wani abu da ake koya misali a zasa misali mutum ne yana lakwal ɗan kirista da akwai matsaloli sai ka hana shi ta ce bai dace ba ga banadinta a kwatar da mishi balala bai sani ba bako ne mafi yawan da suke kaiwa ayansu da akwai da dama wanda za ka baki ne ba san bayan hangar to ka za bai dace ba ga makarantun da ke da kwai kuma da akwai daraja ta fi misali a ga duka na faruwa ina Allah ce mu kallacin sai wannan kenan shine hadisi na fari sai hadisi na biyu وله عن ابن عباس وله عن ابن عباس أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت قال أتجعلني لله ندا بل ما شاء الله وحده مالتي وله أيضا دقريشكما وانينتي وله أيضا دقريشكما وانينتي ها إيه كما daga kutaila ya ce daga wakumi walahu aizan kutaila a daga imamun nasa'i wadda nan da akwai abin da yake bayyana za a ga mutane suna yawan cewa imamun nisa'i nisa'i kuskure imam da da kasara akan nuna da wasanni kasa akan nuna kuskure in ka ce imamun nisa'i na ma take don nisba ce zuwa ga nisa kenan kuskure ne nisa'i kuskure ni sa'i kuskure nisba ce kaukata mishi na mata imamun nasa'i garin nasu nasa'a kenan dangana ta shi ne kake zuwa garinsu kenan ba za ka ce ba nisa'i imamun nasa'i a yi kokari a gyara Allah taimaka da san sai kenan walahu aidan kenan daga imam an-nasa'i a cikin littafin sunan kubra ko kuma imam ahmad ya rawaito wannan hadisi malai yake cewa an ibn abbas daga abdullahi bin abbas kenan imam an-nasa'i ya rawaito wannan hadisi daga abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yake cewa anna rajulan lalle wani mutum qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ma sha Allah wa shi'ita abinda Allah ya so kaso shi yake kasancewa wani mutum yana yabo yana maganganu sai yake cewa ma sha Allah wa shi'ita abinda Allah ya so kaso shi yake kasancewa ya manzala ya ce kala ya manzala ya ce a ja'altani lillahi niddan shin ka san yayi yan kasance kishiya ga Allah ka san girma ga da kawai a ja'altani a alif din nan alif ce ta istifani kamar istifami ne inkari ma da yake cewa an istifam an inkari mene istifam inkari tambaya domin inkari kai ne kawai wannan magana kai yanzu za ka yi kaza kaga ba tambayar ka bace ba ake ba amsa bace ba za ka bada shiru za ka yi ka tsara kankan da kai waza shi ne ake ce mishi al-istifham al-inkari tambaya ta inkari kenan aja an tani lillahi yadda shin ka san yayi kishiya ga Allah ka san me kai wannan abin da kai bai dace ba kuma abu ne na mamaki bal bari abin da za ka waje ma sha Allah wa da ka ce abin da Allah ya so shi kadai ka ga malamin ce ta abin da aka yi so ka ce ma sha Allah wa da kada ka yi muqarana Allah da wani bayan duk da kuma ya halitta ka ce ma sha Allah kuma shaita amma abin da yake bal ma sha Allah wa wada bal innan kalma ce wanda ake wajinta lil idrab menene al idrab shine maganar da ta wuce ba wani abin da ya wuce ba shi ake so ba ga abin da ake so haza ba shi ake so ba ga abin da ya fi so haza wanda ya ce bal wadda ake wani lil ifra haza da kuma istidraki tana daukar duka a istidraki kamar ta iya daukar ma'anar lakin haza kenan kawai ka ce a ja'alta ni lillahi niddan lakin قل هيك قدر تقول ما شاء الله ما شاء الله وحده kinan bal inna izrabi take ga abin da ya riga ya gabata ba a san shi ga abin da ake so abin da ya riga ya gabata ba shi ake so ka fahimta ba ga abin da ake so ka fahimta bal ma sha Allah wahdahu bari abin da zaka faɗi kadai shine abin da Allah ya so shi kadai shi yake kasancewa al mashi'a kullu hadillah bida dan adam yana da mashi'a duk da ɗan adam Allah ya ba shi dama in ya so abu ya yi in ya so ya tashi ya tashi in ya so ya ci abinci ya ci abinci in ya so ya sallah ya sallah in ya so ya je neman kuɗi ya je neman kuɗi Allah ya baka dama wannan amma duk abin da ka so in Allah bai so bai ya taɓa kasancewa duk abin da ka so ka yi in Allah bai so ba ba shi taɓa kasancewa wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah abin da ka so ba shi kasancewa ba sai in Allah ya so Allah ya taimaka kenan shine nan wani mutum da ya zo gaya manzana sa wannan magana ma sha Allah wa shita abinda Allah ya so ka so shi ke kasancewa yana yaba manzan Allah sai manzan Allah ya ce a ja'alta ni lillahi da shi ka san yana kishiya ga Allah bal ma sha Allah wa da kace Allah bin Allah ya kalle su to yanzu mawakan da suke yawa kan manzan Allah sai sun kaji maganganun da suke na'am kaji maganganun da suke inda zamanin manzan Allah sai sun ayyuka yanka sai kulle ka wallahi wasu mazalar da suke wani suna da wani mazalar da sai kulle ka bal ma suka wuce iyaka har shehunan suke mara ka ji ana gaya wa shehu lammi ya mutu wa lammi da kake wa shehu wani kun san musiba ne sifa Allah duka ka ɗauka ka ba wa wani shehu kuma ka ce wani magana ce wanda ba a iya ganewa ya yi kukari Allah ce to kuma ba a iya gane yare ku kadai amma kuma wanda kun batar da mutane ba a iya ganewa sai ku kadai kuma kun batar da mutane Allah ya kiyaye Allah ta kai ke wannan shine hadisin malamai suke cewa lokaci malamai suke cewa a ƙarƙashin wannan hadisin za mu fa'idantu da fa'ida kamar ya haka shine girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lafazin da zai kai zuwa ga shirka da ɗaukan wani sifofi daga cikin sifofin Allah ko daidaita shi da Allah haramun manzala sama ya yi inkari a kan haka a gani dole in za ka gina manzala ta sama ya zamto kana da karatun taurari mawakan manzala ta sama ta hassan da ya sabi da sauransu masu karatu ne masu ilimi suna da ilimi suna da karatu suna da karatu kenan za ka yi zo manzala dole ya kayi karatu ka san sifofin manzala da ɗabi'un manzala kuma kana da tauhidi da aqida da kaka je ka wada shi zaka don girma manzala ta sama da lafazin da zai kai ya daidaita manzala sama da Allah ko ya ba manzala sama wasu sifofi na Allah ba auke sarki ko kuma ya sanya manzala sama kishiya ga Allah ba auke sarki duka bayanan ta ba ko ka ɗauke manzala sama daga sifar cewa ɗan adam ne ka ce kai ba haske ba ne ba kai ba duhu ba ne ba kai ba mutum ba ne ba kai ba aljan ba ne ba kai ba kaza wannan duka bayanata ba bar raina manzo Allah ka ce kai ne na hari kai ne na karshe kai ne kaza wasu sifofi ne Allah kake nuna ka wal awwal wal akhir na'am hadan da kuma da makamantan haka kul inna ma ana basharu mislukum yuha ila manzo Allah mutum ne kamar kowa amma ya yi kowa daga cikin mutane daraja da fadla saboda ana mishi wa'ayi rasulullahi wa abduhu manzo ne na Allah kuma bawa ne na Allah alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi alkitaba manzon Allah bawa ne na Allah ba ku sarki bawan da ya yi kowane bawa daga cikin bayan Allah manzana su sama mutum ne kul inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne kamar ya ku bashar mislukum kamar ya ku amma wa fadalata da darajata ta yi haka sifa mazaba sama yuha ilayya ana yi min wahayi kuma a wayin da ake ma wahayi babu wanda ya kai daraja daga cikin annabawa haka ne su ba mazaba a dukkanin annabawa da ake wa wahayi babu wanda ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan kaga in an ce manzara san mutum ne ba ana nufin ba kamar kowa ta kowane guri ta bangaren daraja abadan in an ce manzara mutum ne ana nufin ba Allah bane ba bai halitta ba a danganta mishi ribobin Allah wannan manzara sai bai tabbatar da wannan aqida a hadisi ga aya karara amma kuma ya fi kowane mutum daraja da fadala da mutunci kuma dole ka so shi sama da kowane mutum dole ka so shi sama da kanka sama da ma'aikanka sama da 'ya'yanka sama da dukiyarka dole ne in ya zamto da akwai abin da kake gani za ka iya barin san manzan Allah ta sama a kan shi to da akwai karancin imani a tare da su in ya zamto kana ganin in manzan Allah ya ce kaza a a anya ya iya yiwa ka a ce mun ba kauye ka a ce mun kaza to da akwai karancin imani fala wa rabbika لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شرعوا ثم لا يجد في أنفسهم حاجة مما قضيت كجما بعد أن إذا سامك أكم في مزالة سما ونن كرنتي إيماني yayin dole ka so manzala dole ka girmama shi in ka ji an waɗi sunan shi dole ka yi mishi talati dole ka daraja shi dole ka bi sunna shi ka yi mishi koyi ka yi koyi da shi ka ki wanda yake kin annabinka yau ina matasa da dama wanda musibar nan faruwa take yi dan balo kirikiri za ga dan balo makin annabin kan kirikiri za ga dan balo yana yin wasu ababe na harakoki wanda zagin manzan Allah ne yake kin manzan Allah ne yake yadawa amma kaga mutum yana bin shi yana sai shi ya sa rigar shi ya zama tsora shi akan istaki ko duk kaza ya tuka kaza har ya iya yin hada da ma'aikata yanzu babban musibar da ke faruwa za ga dattijo yana kallon balo da 'ya'yan shi suna gardama shi a wannan wanda ya ke kwan shi a wanda ya ke kwan suna ta gardama da shi shi dan dalilin kahuri ar ne makiyin annabin ka makiyin Allah mai shirka ka dinga gaya babanka magana ka yi ma kuma hallo uba ka dinga gaya danka magana kaga mutum da hurhura Allah masha Allah da ya kai amma kuma an ji ana kallon mu an zubda mutunci tare da mutane Allah ke da Allah sanya alkhairi Allah ke na'am kina wannan fa'ida ta wani fa'ida ta biyu wanda za mu iya fa'idanta a ƙarshen hadisin shine a wajibi ne a yi inkari na munkari in an ga abu mummuna to dole ne a yi inkari shi ko ka yi inkari da hannu ka hana abin ka canza abin ko ka yi inkari da baki ka yi nasiha ka yi wa'azi ka yi faɗakarwa ko ka yi inkari da zuciya in baka da tsanani dole mara an mutu munkarar falle ga yau da yari fa'in na mai fa'in ya sabi fabilisani wa ilimin sabi fabikalbi wa zalika a ƙafin iman kinan wajibi da a yi inkari na wunka wadda kuma hannu malamai suke cewa a ƙarshen wani hadisi za mu gane cewa munkari ko da kai kana da rabo a ciki dole ne ka yi inkari mutum ne ka zo yake ya banka yake baka sifofi shukuran da za ku Allah khair ka zo yake ya banka yake baka sifofi na Allah da sauransu yake girmama ka yake ne ya sa maka girman kai mazan tsaya sai je halaka ka da makamanta ka ga manzo wannan mutumin yaban manzo Allah ne zo nan in wani ne ai sai zai kara me ke a kai ha sai manzo Allah ya ce aja'alta ni lillahi manzo Allah ya mishi ka kiran koda kana da yabo rabo a ciki kuma zo yana daga cikin kyakkyawa da'awa in ka hana abu ka kawo abin da yake halal wanda mun sha mai mai ta wannan abu in ka ce kaza haramun ne wasu madadin shi ka ga mazala ne da ya gana shi wadan ma sha Allah wa shi ta yi mazala ya ce bal ma sha Allah wa adam wadan Allah ya taimaka Allah ta alkhairi abin da muka faɗi daidai Allah sa shi mai zana sa tuba abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana kidan wannan wannan hadisin na biyu wanda kusan ma'anar shi ɗaya da wanda ya riga gabata kuma da akwai hadisi na uku shi ma dai kusan ma'anar shi ɗaya da wanda wanda ya riga gabata na hari hadisi na hari yana da alaƙa da na uku nan sai dai yana da ɗan tsawo insha Allah kenan za mu bar shi insha Allah har zuwa karatu na satin sama insha Allah abinda muka faɗi daidai Allah ta cikin mai zanen hasatun abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك